السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا رانا الاثنين goma sha biyu ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul markazin fomiyar ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu majagoranmu Abul Anwar Imam Asaidi Shehu Muhammad Sallah bin Shehu Muhammad Jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ke mana karatu a cikin littafin ashifa yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka sha a sai dai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهد لنا بهذا المقدر واصدق به بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باي الله ما سجرما مصو يا الله مصو يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa a wajen Ubangijinsa ina ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A barkanmu da sake haduwar kusakunmu da jukkunanmu a cikin wannan mazauni da tarin albarka mazaunin da take ci gaba da gabatar da majalisai mabambanta a cikin girman sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka sani dai muna cikin bayani ne akan abin da ya shafi al-isra wal miraj da kuma maganganu mabambanta wanda magabata suka yi akan abin da ya shafi al-isra wal miraj a fadin qila وقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى in aka faɗa a matsayin fassara mafarka Isra'i da mirajin maza Allah zuwa ga mafarki ko zuwa ga wani ma'ana daban sai aka kafa hujja da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala ma kazaba al-fu'adu ma ra'a al-fu'adu zuciya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kazaba bai taba ƙaryata ma ra'a abinda zuciyar ya gani ba sai wanda ya ji maganan sai ya ɗauka shi kenan dai maganan Isra'i a faɗake me ya kawo ta. Bayan da Allah cewa ya yi maka zaban fu'adu zuciya bai karyata abin da ya gani ba. Ga shi kenan Isra'i nan da jirajin dama da kwayan idanuwa a faɗake aka yi su? Ko ko kenan dama da maganan da ake faɗa na bakin dai ai shi ke tabbata kenan. Koko Isra'il dama maganar da ake akan tafiyar ruhi dama dai shi ke karfafuwa kenan domin cewa Allah ya yi ma ka zuban fu'adu ma ra'a sai aka dangana abin da annabi ya gani da me kirjin maza Allah da zuciyar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in aka faɗi irin wannan magana ba kai jahara hakika Allah ya sanya ma ra'ahu abinda annabi ya ganshi da kalbi ga zuciya abinda annabi ya gani Allah ma sanya abin yayi zuwa ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa ta'ala yadullu ala annahu ruqya nawmin wa wahyin kaga wannan duka zai sanar ya shirye da mai sauraro kenan ala annahu arzakiwa isra'il nan dai ruqya nawmin ma'ana mafarki ne na bacci wa wahayi da kuma wahayi kawai la mu sha adada ainin wa wa isti kenan dukkan abin da annabi ya gani ba za a ɗauke shi akan gani na ƙwayar idaniya da kuma gani na bayyane ƙarara ba ba za a fassara shi da wannan ba saboda faɗan Allah ma ka zama al'adu mara'a haka duk abin sai ya koma bacci sai ya koma kuma ma'ana a baccin ne ba zai yi wa fassara da gani na kurukuru ba ba zai iya yiwa a fassara da kuma gani na hissi ba saboda wannan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala shaukari ya ce me kafa hujja in zai kafa hujja da wannan aya kulla mu ma sai mu ce maka ba ka kafa hujja da ma ka zan ku'adu marawa ba sai mu gaya maka a cikin alkur'anin ne kuma dai Allah ya sake faɗa kuma wani abu daban kuma wanda menene shi ma yana muƙabalan wancan maganar da ka faɗa wannan sai mu ce yuqabilu qawluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki yana tsiro ma wannan maganar da ta kawo magana sai ya zama to ya tsire wannan magana ya tara wannan magana ya da ya fada ya lace ma za ga basaru ma daga albasaru bayan idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan gani Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ga bai karkace daga shuhudin zati ba wa ma daga bayan bai karkace ba ko ƙetare iyaka ga barin shuhudin zatin Allah da yi ba. Ma'ana idan bai karkace a garin zatin Allah ba zuwa ga wani Allah ba. An gane kenan ko zai iya yiwa idan kana kallon wani abu amma a lokacin da take kallon wannan abin kuma tana dan karkata zuwa ga kallon wani abu da ke gefe da wannan abin. An gane kenan ko zai iya yiwa wata rana wata rana mutum ya je fadar sarkin zazzau inda ita ce mafi kusa da mu ko ko mutum ya je gwamnan ɗau yana tare da gwamna ko yana tare da sarki sai ya zamanto yana kallon sarki ko yana kallon gwamna amma idan sai ya ɗan karkashe ya kalli kujeru ya kalli ya kalli abubuwan ala tumana da aka zuba a fada kaga sai ya ɗan kalli sarki sai ya ɗan kalli a a fara sarki ce kai da zara ko nan ma suna jin daɗi ka ga ku kaga ka ga ku da dumai ka ga ku kujeru ka ga kaza ka ga kaza ni ban taɓa ma gani irin zuwa a a gaban mazarki yake ba amma yana kallon sarkin kuma yana kallon wasu abubuwan da ke kawai da sarki wannan haƙƙi na ne da kai amma ban da nan Muhammadu manzo Allah a hararan Allah idanun annabi bai karkace zuwa ga ganin wani Allah ba wa ma taga kuma idan bai ƙetare iyaka a cikin shududin zatin Allah ba. An gane kenan ko sai abin ya zo daidai da yadda ake bukatarsa. Kaga wannan aya sai ta yi bijiro ma wancan ayar ma ta zuwa al'adu ma ba. Yanzu kenan in abin ya zama ga wanne ne gaskiya kuma wanne ne ba gaskiya ba an gane ko in an ce ma ka zama fu'adu ma a zuciya bai karyata abin da ya gani ba sannan kuma bayan ido bai karkace ba kuma bai kuma ƙetare iyaka ba ta cakin maganar duk abu ne gaba daya an gane ke ko dan Allah da annabi jama'a lokacin da kwayan ido ke kallon abin dama zuciyar bai kallo ko ko lokacin da zuciyar dama take kallon abu dama idan ma zai kallo ashe da zuciyar annabi da kwayan idanun annabi duka sun yi musharaka a cikin shahudin Allah bangaren zuciya an gane garin ko bai karya ta abin da ya gani ba ayan idan ma da ke buɗi cikin zatin Allah tare da gangan zuciyar shi ma bai karkace ba ko bai kai ta zuwa ba an gane aiko kaga nan in an ambaci alƙur'anu an ambaci sultanul adali shugaba na gabbai kowane abu yana da shugaba abin da ke shugabantan gabban dan adam gaba ɗaya shine zuciya zuciya shine sarki na gabbai gaba ɗaya ashe in an faɗi zuciya an faɗi duka gabbai amma da yake sha'ani sha'anin annabi ne da aka faɗi kullu sai aka faɗi duhu an gane kenan ko da ka faɗi zuciya sai kuma ka faɗi kuma wani bangare da kuma ina gabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ma zalal fuadu ma ra'a sai kuma aka ce ma za ka basaru ma dala an gane ko aga an tattara duka waɗannan abubuwan guda biyu a cikin shuhudin manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala saboda girman ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma duka gabbai na dan adam gaba daya babu wani gaba ko hada wanda bai da alaka da zuciya babu wannan gaba kunnanka na da alaka da zuciyarka ganinka na da alaka da zuciyarka maganganunka suna da alaƙa da zuciyarka an gane kenan ko abubuwa da yawa na gabanka duka suna da alaƙa da zuciya suna da alaƙa da zuciya ke sa wani malami yake magana akan abin da ya shafi maganar dan adam yake yi sai yake innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila innal kalama magana da dan adam yake furtawa kullun din nan lafil fuwaji wannan daga cikin zuciya yake guda an gane ko zuciyar shine misalin amplifier an gane kenan ko dan ba muna da amplifier masallatai ba ayo amplifier shine zuciyar shi kuma bututun da kake gani ai shi ne harshe ba shi ke amsa kowa ba shi bututun su kuje nayi dan Allah ba su ke amsa kowa ba dan Allah in an fulba bai karba ba da Allah fika za ta samu abra ta samu ba ashe zuciya daga nan magana ke fita shine injin din gaba daya shi kuma harshe tutu ne fika ne kawai shi amsa kuwa ne ashe kenan inda kalama da fil qadi wa inna ma shukila lisan al qadi da shi ashe manzala sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ya yi shuhudi da Allah sannan idanun ma su yi shuhudi da Allah wannan shine bambancin annabi da wani sa shi maza Allah zuciyarsa ya ga Allah sannan kuma idansa ma ya yi shuhudi a cikin Allah amma kuma ban da wani manzon Allah zai iya yi wa mutum ya yi shuhudin Allah da zuciyarsa amma ba da tsaya idanunsa ba an gane kenan ko ba da tsaya idanu ba an gane duka subaye da arifai sun tafi ƙaƙi bajar a kan wannan babu wanda ya sururi a cikinsu ba ɓallalle a cikinsu an gane ko ba ɓallalle a cikinsu shi yasa suke cewa farubba ƙa'ilin fulanun kad wa kad lam ya'rif al-usula min aina wa qad وصولنا بالقلب لا بالجسم هذا هو القصول عند القوم رب قائل فلان قد وصل da yawa za ka yi ta jin mai magana yana cewa musamman a da'irar arifai a da'irar zubaye ai wani wasu ne wani ai ya faɗi an gane da yawa za ka ji mutum yana cewa wani ya yi usuli kuma nan ya yi usula ne aina wasan shi ma karantarsa bai san wannan usuli kai na yayi usulin ba wanda me yake sani ba yake da usuluna mu usulin da muke yi a cikin Allah bil qalbi da zuciya ne la bil ism ba da gangan jiki ba ba gangan jiki bane yake usuli da Allah ba usulin da zuciya ne hada huwa al usul ila al qawl wannan shi ne usuli kun so bai da harifai Mama Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ya yi shuhudi cikin Allah idanun ma sun yi shuhudi a cikin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ayoyin guda biyu suke hukuntawa kenan duka guda biyu bangaren zuciya da kuma bangaren kwayan ganin fa kai ajaba al'amra hakika ya jinkina al'amarin gaba daya lil basar ga gani nan kuma an jinkina lamarin zuwa ga gani kamar yadda aka jinkina lamarin a baya zuwa ga zuciya وقد قال أهل التفسير حقيقة ما بوجا تفسير سنفدا في قوله تعالى أكن فدن أن مدوك تنسركي ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد زوجي النبي ما كذب بكرية ما رأى أبن دي غريبا بكرية أبن دي غريبا أي ما نام زال سلما وزوجي لم يهم بيتيم وجهه بيكوكنتو با kwata kwata mutum yakan ga bai kokanto ko ko mutum ya ga abu sai ya rikice gaba ɗaya ya tsaye mu gaba gaba ɗaya amma banda zuciyar manzo Allah zuciyar mazala ko imuwa bai yi ba ko kokanto bai yi ba to ina kokanto a cikin Allah ma babu daga zuciyar nan bai kokanto ba kuma zuciyar mazala bai bimo ce kwata kwata ba bai fita daga cikin hayyacin sa ba yana nan alqalbu mana lam yuhil qalbu al-aina alqalbu zuciya lam yuhil bi bimauta al-aina mana idaniyar ba zuciyar abin da take kallo bai rikice ma ma'ana idanu ba zai yiwu kana kallon abu a zuciyarka amma kuma idan ka yi ɗauko abin ƙarara ya nuna maka sai ka rika gani abin a ido dishi amma ban da idan maza Allah idan kwata kwata ko dishi bai yi akan abin da zuciya ke gani ba yadda zuciya ke gani haka idan ma ke gani tare a lokaci ɗaya. Saboda girman maza Allah. gaira laƙiƙa na wani hakikan abinda zuciya yake gani a wajen wani amma ban da na manzo Allah ala firki ko bal bai sarata ruwaya mana zuciyar ya gaskanta da ganin ko kuma idanun ya gaskanta da ganin zuciya wa qila an fada ma ma an kara qalbu umara aw ainuhu ma'anar ma ka zama fu'adu ma ra'a shi ne kan zuciyar annabi ma ankara bai jayayya ba bai gaddama ba bai musu ma ra'a ainihu abinda ainihu idanun annabi ra'ahu ya gani ba ma'ana zuciya bai musu abinda idanun ya gani ba ba maganar musu tsakanin shi wannan shi ne ƙarshen abinda malami ya rawato bangaren waɗannan maganganu. yanzu kuma karatun zai kira ta gaba daya zuwa ga kuma sabanin da aka yi a cikin ganin Allah da annabi ya yi. Shin annabi ya gana a daren Isra'ila ne da koko bai gan shi ba. Da kuma kakkasuwan maganganu. Shi ne yanzu za a shiga cikin karatun kai tsaye. Fasulun fasali kenan kuma. Wa amma ruwayatu sallallahu alaihi wasallam da rabbi jalla wa azza hakika ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rabbihi da ubangijin sa azza wa jal ko jalla wa az mabwayi ne girma ne girma mabwayi wannan ganin da annabi yayi wa Allah faktalabu salafu fiha as-salafu magabata ne da malamai sahabbai kenan su ne ma'ana salafu din sahabbai wanda suka ga annabi kuru-kuru su ne salafu to ganin nan sahabban fasala fi sabani fiha a cikin ganin da annabi yayi wa Allah shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba ko ko a'a ba Allah ya gani ba haske ya gani a'a kuka ce a'a ba hasken ba ba Allah ba a'a Jibrilu ma ya gani duka dai sabanin malamin zai ka tsallo mana su dabin da ya inganci a cikin maganganun duka gaba daya a bangaren ganin annabi da Allah matakin farko yau Aisha ba an karatu Aisha Nana Aisha matar Allah ta yi inkarin ganin annabi da Allah ita a mazhabarta ta ce annabi bai ga Allah ba a mazhabarta an gane kenan ko annabi bai ga Allah ba ita abin da ta tuba kan ta kenan حدثنا ابو الحسين ابو الحسين من حديثي سراج بن عبد الملك سراج بن عبد الملك الحارث ما استشن حديث النم هذا من حديث النم wanda shi wannan a siraju dan abdul malik din nan malami shau qadi diyan ne yana cikin malaman da ya karba a wajen sa bi qira'ati alai ta hanyar karantawa na a gare shi yana saurara na kala ya ce haddathani abi babana ya mu hadisi wa abu abdullah ibn at-tabi الفقيه دكما عبد الله بن التاب الفقيه مثل لنا قال دك سوبي سنا سيوا حدثنا القاضي يونس بن نضيف القاضي يونس بن نضيف من حديثي حدثنا ابو الفضل الصقلي ابو الفضل متمن الصقلي يمن حديثي حدثنا ثابت بن قاسم ثابت بن قاسم يمن حديثي بن ثابت بن ثابت عن عدي دك بابنزا وجدته دكما كاكنزا كما قال duka su biyu suna cewa a tazara Abdullahi bin Ali عبد الله بن علي بن عزيز قال هنا سوى حدثنا محمود محمود بن ادم محمود بن ادم بن عزيز حدثنا وكيع وكيع بن عزيز عن علي بن ابي خالد دقا دم ابي خالد عن عامر دقا عامر عن مسروق دقا مسروق da muke maganar sa a baya an taba satansa da kuma aka sace shi aka samu suna masruq annahu qala li aisha shi wannan masruq wata rana ya faɗa wa nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ya ummul mu'minina ya ke uwan mu'minai gaba daya matar manzon Allah kenan hal wa Muhammadu rabbahu shin daren Isra'il da Isra'il manzon Allah shin annan Muhammad ya ga ubangijinsa kamar yadda muke ji wasu sahabbai suna cewa annabi ya ga Allah ke ce dai matar manzon Allah menene ilimin da kuke da shi a wannan mas'ala tunda kuna da wani irin kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani ku ne da shi ke me zaki faɗa shin annabi ya gane ko ko bai ga Allah ba ana ma sai da Aisha wannan tambaya wa qalat sai ta ce laqad affashi hali mimma qulta yake daga wannan tambayan kawai kana gama tambayan ka sai ne da kai na rasa saboda girman zancan sai da naji hakikan gashin jiki na na tashi sai da naji gashin jiki na gaba daya sai da naji su sun tashi kamar su kakkaje su faffalle saboda girman wannan magana shin annabi ya ga Allah Allah annabi ya ga Allah ki wannan tambaya ba ba ta tambaya ba da ba kuma fara ba kama mata ba ni karin kai da da kai wannan tambayan sai da duk da gashin jikina gaba da duk kake ba na rasa idan za ka yi na to da girman al'amarin an gane kenan ku Aisha ta ga ta fara ganin girman abin sai ta zabi da zan ya maka salatu man haddatha bihinna fakari kasaba abu guda uku duk wanda ya faɗa maka cewa sun tabbata ko sun faru to kowaye ya maka karya akwai abubuwa guda uku duk wanda ya gaya maka sun faru to karya ke yi ba gaskiya bane ba gaskiya bane man haddafaka duk wanda ya gaya maka anna muhammadan ra'a rabbahu hakika annan muhammad ya ga ubangijinsa kwa kai kaza ba hakika yayi karya duk wanda ya faɗa maka annabi ya ga Allah ya yi ƙarya ba gaskiya ya faɗa ba yana na Aisha sun makara'at sai ta karanta ayar nan na cikin alkur'ani tana kafa hujja da wannan aya din ai Allah ya ce la tudriku al-absar wa huwa idriku al-absar wa huwa al-latiful khabir da wannan aya sai ya ga ta kafa hujja Allah ya ce al-absar idanuwa na masu kallo la tudriku ba sa rutun Allah amma wa shi Allah yudriku al-absara yana rutkan mana gandai da idanuwa wa shi kuma Allah al-latifu ya sautasawa ne ga bayinsa al-qabiru kuma Allah nan masanin dukkan abin bai abin da ya bayyana yana abin da ya kuya duka gaba daya sai ta kafa hujja da wannan aya cewa annabi bai ga Allah ba malamai suka tsaya suka yi munakasha kan wannan aya da ta kafa hujja da shi kace kai ai wannan aya gaba da babu amsan tambayar a cikin ta in dai maganar ganin Allah ne ai wannan aya gaba da ba tana maganar ganin Allah bane ai ba maganar kore ganin Allah anan a aya an gane kenan ko ba maganar korewa abinda aya take magana al-absaru idanuwa wannan masu kallon abu sosai in abu na kusa abu na nisa ganin na raguwa abu na nisa ganin na raguwa da Allah ba haka abin yake ba abin da yake kusa da kai ta ganin shi kiyo ga shi nan ko in aka ce abin da ya zama sai ka gani ya fara nisa in ya da shi zama har ma ka fashi ka fashi wani ido ba ba ma ka iya ganin juna kuma saboda nisa da Allah ba haka bane haka ido yake ashe kenan wannan ƙwayar idanuwa ashe kenan waɗannan ƙwayar idanuwa abubuwa ne wanda suna da masonin gani kusa da ƙashin gani shi kuma idan nan yana da wani aske an gane kenan ko wanda wannan asken na garin shi ake kiransa bahari shi ƙwariyar idan ana kiransa al'ainu al'ainu ƙwariyar idan kenan an gane kenan ko wannan ana kiransa al'ainu shi kuma asken da ke gani shi ne ma'anar albasaru to shi wannan na'urar ganin da ake kiransa ƙasa an gane kenan ko tana da gayar tana da makura tana da matuƙa kuma kowane mutum a duniya da irin harfin haskensa na gani. An gane kenan ko? Sai ka ga yaro karami, an gane hasken ganinsa ba mai karni ba ne. Amma sai ka ɗan shekara ɗari, hasken ganinsa har yanzu bayan shekara ɗarin ya fi na wani yaro ɗan shekara ashirin. Kuma yaron nan ba shi wani ido ya yi ba. Haka Allah ya sanya hasken daidai abin da ya ga dama cikin kwanakin a nan. To a ce wannan idon da wannan hasken ganin suna da gaya. Misalin wannan, misalin torchlight ne da batir. An gane ko? Dana torchlight in ba batir za ka yi gani? Ba za ka gani ba. Ko ba ka wani? Sannan batir ɗin da yawa sun yi na ƙarfi ba? Akwai batir kila na naira hamsin. Akwai batir na ɗari da hamsin kila. Akwai batir na ɗari biyar. Kaga kowanne in ta sa shi a torchlight kwaya ɗaya. asken da zai baka mabambanta ne saboda karfin batira kamar batiran wayoyi ne sai ka san juna karfi ko wannan bai fi da wuni ɗaya da kwana ba wannan bai da kwana biyu ba wannan bai da kwana hudu ba saboda karfin batira da kuma karfin cajin to wayannan idanun suna da iyaka a ganin su akwai inda in abu ya kai idan ko zai yi gan shi ba ma'ana asken ido ba zai iya ruskan ganin abun a inda ya gaba. An gane wannan. Yanzu da za a ɗauki alƙur'ani izu sittin misali da ke yi shi za mu buga misali. A ajiye maka shi a bakin ruwa kuma a kaddara daga nan gaba ne har zuwa bakin ruwa duka fararen Allah ne sahara ne. Da Ƙur'anin da aka ajiye maka a gabanka a yanzu ga gabanka wanne ne za ka gan shi? an gane kenan ko sosai wanne da kuma sai ya shiri kuma samun shi ma kenan ma dai ya gane shi ya zamanto ka ga kenan saboda nisan inda qur'ani yake sai ya zamanto ne an asa kwayan idanuwa yanzu ba sa iya riskan ganin inda qur'ani yake sosai kamar yana kusa da mutum to yaya za a yi idanuwan jama'a makhalukatu ababen halitta ma irinsa ba ta idrakin garinku an gane garin ko to ya kuma ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala misali yanzu gobe da safe yar ranar anti ta fito ba kana ji da gani ba ba kana ji da karfin gani ba kai matashi ba dan Allah ku haɗa ido da ranar anti gobe minti goma sha biyar Lana ku gaya za ku kare da idan da hasken hantsin. An gane wannan? Ka wannan duka misalai nake yin duka. A to hasken rana kenan. Ko ko kana zaune suna kunna toshi haska ma ido. Da Allah in in hasken toshi da da hasken gani in kuka haɗe ya take yi. Kaga hasken toshi da tana kirkita ganin kwayan idanun. sai ka koma gaba ɗaya ganin na kama ya ɗauke sai daga baya Allah zai ta dawo ma da ta hankali hauka na wani mai. Wai ƙwayan idanuwar da ta zamanto ajiza gabarin ganin wa'innan abubuwa da kuma idrakin su ta yaya wa'innan idanuwar za su yi idrakin Allah. Ya zama ji karatun shi ne ma'anar la tudruku al-absaru. Al-absaru idanuwa masu kallo la tudriku ba ka cimma Allah an gane ko ba ka cimma Allah a gani wawa shi dai Allah ne yudriku al-asara shi ke cimma kalle gaba daya daga farko har kai gaba daya dama shi Allah al-latifu ne kuma al-kabiru ne da ana wannan aya a yanzu me istidlalin da za a yi da ita a cikin korewa manzon Allah ganin Allah an gane ko in an dauki ma al'asawa har da ma fasali na manzon Allah an gane ko ai fasalin annabi ba irin halitta bane ko ba ga wani wato kwayan halitta tana da iyaka a zarafi matsani kwayan ganin halitta tana da iyaka a zarafi sabani dana ko ba ga wani amma ganin annabi ya kure zarafi matsani ya kure kuma zarafi sabani an gane ko idan annabi ya kure gaba daya duk nisan waje idan annabi na kallon gun kuma duk nisan zawari idan annabi na kallon gun an gane kenan ko da Allah ya za a yi a abbara wannan gari da sauran abba ba zai yiwu ba hukuncin abba wanda ba na annabi a ciki daban ma hukuncin basarin annabi kuma daban alayhi salatu wassalam sannan kuma shi ma'aiki alaihi salatu wassalam isra'i da miraji a wace sifa ma annabi ya yi ta a wace sifa an gane saboda ne annabi yana da sifofi mabambanta yana da sifofi mabambanta a gane sifarsa a sunansa na muhammadu daban kuma sifar annabi a sunansa na Ahmadu kuma daban, kuma sifar annabi a sunansa na Mahamudu daban. An gane gyaran ko yana da sifofi da yawa. Ta Isra'il a wannan sifa na Muhammadu Ali ko na Ahmadu ne. An gane ko? Ni da ba zan ce komai ba. An gane ko? Eh. Ai, a wajen ƙarifai Isra'i da Miraji ba da wannan sifa na Muhammadu annabi yayi ba. An gane kenan ko wannan sifa ne ci, me sha, me baccin nan wanda a halin bashariya kan bidiro masa ai ba da ita yayi Isra'i ba, yayi Isra'i ne da sifa sana Ahmadu. An gane ko? Mm. An gane kenan ko? Ai lokacin da annabi yake samun mutane, yana yi ne da wancan sifa din shi yasa masu dauke da sifa irin wannan in sun nemi su kwaikwaya da karbu yi inni lastu ka ai a duk a yanzu ni ba irin ku bane ni yanzu ba irin ku bane duk kun ganna cikin wannan yanayin to ni ba irin naku bane ni kam abitu inda rabbi yusimu li wa yasqini ina kwana gun ubangiji na ya ciyar da ni ya sha da ku haka ne akwai wanda ya bada amsa azumi ma annabi yake na kwana uku ba sabon tsage za ku kwatanta shi har wanda ya kuskure fara. Wasu abubuwa ne kam ne ku kwaikwaya amma ban da wannan, ni ba irin ku bane. Wani lokaci sai a ce kwashi mark ma ayyukum misli a cikin ku duka waye ma iri na. Ku gaya min iri na cikin ku. Lala an canza yanayi ko ba canza yanayi ba. Ka ga yanzu Ahmadu ke magana da mutane ba da Muhammadu ba. an gane kenan ko kuma alqur'ani da haka yake bamu labarin manzo Allah wani lokaci sai ya magana da annabi a matsayinsa na Muhammadu wani lokaci kuma yake yi magana da shi a matsayinsa na Ahmadu haka kullum Allah yake yi ya tashi magana da Muhammadu sai ya ce Muhammadu innaka la ta'lamu bana ababta walakin la ya'lamu man yasha yana magana da Muhammadu amma san da Allah yake magana da Ahmadu sai ya ce ma Ahmadu wa inna sanaka hadi ila siratul mustaqim nan an ce bai shirwa nan kuma an ce yana shirwa a ranar ana magana da Muhammadu nan ana magana da Ahmadu in ana magana da Muhammadu a karban Qur'ani sai a ce kullu zalabi ruhul amin ala alfika li taqulu al-mu'min ana Muhammadu kenan amma kuma in Allah na magana da Ahmadu sai ce wa innaka latulqa al-Qur'ana min al-hakim alayh ina dole na zo an koya shi gaba daya to ba shi a takaice dai ya isra'i da miraji an gane kenan ko a ci ta muhammadu ne ba na muhammadu ba alaihi salatu wassalam to ka ga kenan wannan aya da sai da aisha take magana da shi malamai sun ce babu wani kisi da zalatin in dai kama hujja ne akan kore ganin annabi to babu shi a cikin wannan aya din to saboda haka abu guda uku duk wanda ya gaya muku su ji da na Aisha to lalle kan kai yayi abu na farko kenan cikin abubuwa guda uku ko shaukari ya riga ya haza cikin abubuwan guda biyu amma hadisi ne sai ya shauka cikin jami'in sahihi na Imam Muslim ya rawaita hadisi cikon abu biyu sai ta ce duk mutumin da ya raya anna Muhammad ka gama shay'an min al-wahyi wa kad kazawa duk mutumin da ya raya cewa annan Muhammadu ya fara wani abu daga cikin wahayi ko a haifa ko waye makareci ne ce wannan yayi saboda ha Allah ya ce masa ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'lamuka min an-nar Allah ya ga wa annabi wannan balligh ma unzila ilayka min rabbika ka dukka sakon dukkan abin da aka sauka maka daga ubangijin ka kawai ka idda ba ruwanka sannan ya ce maka fasta bi ma kuma ka fasa ɗan abin da aka wuce ka ka fasa kwai kawai ba ruwanka da mushrikai ka kawo da kai ga faɗin kawai rabu da ku ka faɗi abin da aka ce ka faɗa dama kuma yana a wajen malaman tauhidi ai fara haika dama al mustahili da bi haqqin rusuli ko ba haka wani ko ba haka wani ai duka annaba da manzanni ma ku koya haika ai korarren a bada wajen manzanni ai babu wani annabi kwara ɗaya da ya koya abin da Allah ya umarce shi ya isa ya isa da isa babu wannan annabi ya isa saboda haka magana ne koyi komai a cikin aika ba magana na biyu kenan abu na biyu kenan abu na uku da zai da aika ta mata na karshe a cikin guda uku nan sai ta ce duk mutumin da yake rayawa anna muhammadan yukhbiru ma fi kalin fa kad kadaba duk wanda ya raya muku cewa annabi Muhammadu yana ba da yana bai wa mutanen labarin abin da za a yi gobe shi ma wannan ƙarya yi ƙarya yi duk wanda yake muku annabi yana ba da labarin abin da za a yi gobe ko abin da za a faru gobe to shi ma wannan ya yi ƙarya ita ma hujjar ta nan shi ne ayan nan dai da cikin suratul Qur'an ayan nan ta ƙarshe inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi amrin tamutu illa Allah alimun khabir huwa Allah alimun khabir kaje kaga alqur'ani ya fada cewa a a a inna Allah indahu ilmu sa'a hakika Allah ilimin daji girma ya koma wajen Allah shi kadai ba wanda ya sani bayan wannan wa yunzilu al-ghaytha Allah shi kadai ya san lokacin da za a yi ruwa duk wanda ya ce maka nan da awa daya da minti kaza da sakan kaza za a yi ruwa makaryaci ne wa yunzilu al-ghaytha Allah kadai shi ya san lokacin saukar ruwa wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa namiji ne mace ne ɗan biyu ne mata ɗan biyu ne maza ɗan biyu ne maza da mata Allah kai ya san wannan duk wanda ya ce maka ga abin da ke cikin mahaifa shi ma maka da shi ne bayan wannan wa ma da sun ma za ta ci bukata ne babu wata rai da kake da kake da kai ya kaina ga abin da za ta iya aikatawa a gobe gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza babu wannan ran da ta san wannan kuma da rinau sun yi hajjin ta mutu ma babu wata rai wata rai da ta san a wata ƙasa ƙasa za ta mutu ko ta rai ne da sun nake ta san ƙasar da aka haife ta ko ko da sani ba ai ɗan kaduna ya san shi ɗan kaduna ne ɗan agaye ma ya sani ko haka wani ai ko sai da aka haife ta zo in da ba ka sani wani ka sani amma a wata ƙasa za ka mutu in an ce ka fiti kasan za ka yi wada ne kaga baka san wannan ba amma Allah masanin abin da ke bayyana ne kuma Allah masanin kuma abin da ke koye ne sai da Aisha sai ta kafa hujja da wannan aya cewa annabi alaihi salatu wa salam duk wanda ya raya cewa lalle lalle yana ba da labarin abin da ke faruwa ba gobe shi ba kai yayi an gane kenan ko daga nan kuma wa'azi ta to annan ma dai akwai maganganu da yawa sai da Aisha Allah saka da alkhairi dama tuni annabi ya gaya mana kubuli sabilukum inda hadhihi al-humayra urjirajin addinin ku kun wannan jama'a to waɗansu abubuwa da yawa da aka sai da Aisha ake samun saɓani da ita makakkanin wasu sahabbai da dama wasu malamai insafin da suke yi kwashi da daidai dama annabi ya ce a kabi ne rajin addini a kunta to ina rajin ina rajin ko ba da wani abu ne guda ɗari za ka ce kashi hamsin a wajen wani ko ba da wani ina ragowa hamsin nan suka ce to wayannan abubuwa na matsaloli yana bangaren hamsin din da annabi yake kar a karba daga gare ka saboda haka wa'inda za a karba a gungu wannan fannin ba za a karba daga gare su dama rabi yake rabi yake maganin ganin Allah da sai da aika take korewa yana cikin rabin ta an gane ke nan ba annabi ce kar a karba daga gare ka wannan aya kuma ya tsaka suratul Luqman da take saba hujja da shi ai ayar wani ne wani ya tambaye ya tambaye manzo Allah wani mutum ne kauye ne ana kiransa Harisu Harisu ibn Amr ya mutumin kauye ne ya zo annabi yana zo cikin majalisar sahabbansa da ya zo sai ya kalli manzo Allah mata da kuma sawa tambaya ta na farko kenan yau da za a tashi alkiyama a gane kenan ku tambaya ta farko kenan yau da za a tashi alkiyama sannan kuma mu manoma ne mu yan kauye ne mun binne kwayoyin mashin karkashin kasa yaushe ruwa zai zo kare ne ko yaushe ruwa zai zo yaushe zai ruwa azan mu yan kauye muna cikin fari kuma mun yi binne binne na abin shuka a kasa yaushe ruwa zai zo wayannan abubuwa su tsoro mu samu amfani tambayar ka ta biyu kenan tambaya ta uku mata ta tana da ciki yanzu haka magana da yake da kai mata tana da ciki ta labar labari za a haifa namiji za a haifa ko mace za a haifa ban labari sannan kuma ina so ka ban labari gobe da zai faru da ni ka bani labari yanzu da Allah gobe da zai faru da ni me zan samu kuma me zan rasa kuma me zai samu na ta da kai me zai samu kuma na damuwa sai kamar da ake bokaye ba masu duban kasa ba sai wannan jami'ai sannan yanzu na san kasar da aka haife ni a wace kasa zan mutu shi kuma zai ba sanar wa ka'idar ta nabiyun bi khairul wani la yatasarraf in kai wa annabi tambaya sai amsawa sai in wahayi ya zo masa daga Allah sai wahayi ya zo in wahayi da zo ba annabi zai ba da amsa ba kuma yadda wahayi ya zo aka annabi kuma zai bada amsa shi kuma Allah yana kaiwa mai tambaya amsa tambaya ne daidai da yanayin ya tambaya an gane karatun ko daidai da shi kawai Allah ya ba komai ka gaya masa illa ma inda wajil musa'a ilimin tajin kiyama baya wajen ka yana wajen Allah ne ba wanda ya san shi la yujalli hali waqtiha Allah bai bayyana ta ba ilayhi yuradu ilmu sa'ati ilimin za a ga kamar an maida an maida shi ga Allah ba shi ba ma ai Jibril ba ya ga kamar manzo Allah mata sa'a ba ma mutumin kauye ba ma malaika ma ya tambaya annabi akan tashin kiyama annabi ya ce masa mal mas'ulu an hadi alam min al-qa'il wanda ake tambaya da shi tambayar sani ba ai ya san irin katangan da ake akan sa'a da za na so a fasa katangan ne ba za ka ilimin sa yana wajen Allah sannan kuma lokacin saukar ruwan sama ba wanda ya san lokacin saukar ruwan sama sai Allah ko malaman da ake cewa malaman kami malaman ne eh scientist ko da suke kuma sun ce wai a fage suke yayi ko ba da wai ba wai suna faɗin mana a a a a yaqinin su bane ko abin da zai faru ba arsashe da za ka zama ilimin arsashe ya yi ya zama ga yana ko bai zama gaba su faɗi yanayin ruwa da kuma inda za a yi ruwa da kuma makamantan wani lokacin abin ya zo daidai wani lokacin kuma abin ya saba da a zo da za a ma kukin tashe suke yi ba yanke hukunci suke yi ba wanda ka Allah kadai shi ya san ilimin lokacin saukar ruwa yanzu ba yanzu ba na ba mana cikin kusa da damina ba yanzu ba zai iya gaya mana rana kaza ga watan kaza lokaci kaza minti kaza sakan kaza za a yi ruwa kuma ruwan ga su kidayen yawansa a ga wanda ya bari wannan maganar kawai ai sunan ta kawai gata nan gata nan kawai Allah kadai ya san wannan wa ya'lamu ma fil kuma Allah ne kadai yake da ilimin da zai cikin mai ba duk wanda ya ce maka mata na tana da ciki sai ta maka lalai ba kaza ne kaza ne kaza ne wannan so ya ya kinta shi ne ya faɗa na mata shi kadai shi kanan abin da ke cikin mai ba namiji ne ko mace ne malami ne jahili ne shugaba ne talaka ne waye ne Allah ke kadai ya san wannan ko ba ka bane Allah ne ya san wannan amma malamai da dama sun ce ai wannan aya an sare ga ne tambaya ba yana hukunta kore kuma ilimin da annaba da waliyan Allah ba an gane karatu na ba yana korewa ba ba yana korewa ba a nan gun a nan gun kafin mu tafi ko'ina bayan yankewar wa'ayi bai fi shekara uku ba sai ga shi an gane kenan ko waya alamu ma fil arhali ko ba ana ne ba daga cikin mahaifa ba to wayan ya gama yankewa bai fi shekara uku gaba ɗaya ba sai ga shi sai na afakar yana raba gado yana afakar ba halifa na farko bayan shugaba sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ne ya tsoron shi akan halifancin sai ga shi ne yana raba gado da ya raba gado sai ya raba gado ga ƴarsa mace wanda sai da Aisha da sauran ƴaƴansa ba su ba su ganta ba ta ya za a yi baba ka raba gado bayan walidi kaza ne kuma ta ce kuma a raba gadon har da wata kawar mu mace ina kake ya ce a'a mata ta wance tana da juna biyu kuma an nuna mu za ta shiga mutum ka ga yaran masu larhami ke ko ba haka bane yaran masu larhami ya sa su ne cikin mahaifa kuma ga shi wa'ayi ne ya zama yin kyau da ka tara uguwa dan gaba daya bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu da yan mace ne ko manzo Allah aka wa'ayi ke shekara uku da yake wa gaba daya a duniya sai ga sai na faka yana bada labarin abin da matarsa za ta haifa kuma ya tashi haihuwa mace ta haifa yadda ya gani sannan wa ma tadri nafsun ma za ta kibu kadar babu wata haihuwa da ta san me za ta aikata a gobe a da zahirin ana abin da ta hukunta kenan amma kar mu dauki muje da nisa akwai labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Bilal za mu kici da yayi shi ba jimawa shi ma bayan bukuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ciwon ajali ya zo masa da ciwon ajali ya zo masa sai matarsa sai ta ga yanayin da yake ciki yanayin kamar dai alamun dai ban kwana ban kwana sai matan take shela take kira take ta wahul nahu wahul nahu wahul nahu ya bakin cikin sa ya damu sa ya bakin cikin sa da kai ke mun shiru maganan bakin ciki maganan damuwa ba shi a tare da ni ni da haru ba ta ba waye ba bakin ciki tare da ni ba damuwa tare da ni bari ma in fasa miki kwai gadan alqal ahibba muhammadan wa hibba sai kira magana wani hudu nawo bari ta miki gaskiya gadan a gobe nan ba shi ba gobe gobe nan alqal ahibba zan haɗu da masoyana ba sai jibi ba a gobe sai na gamu da masoyana su waye yace muhammadan wa hibba annabi muhammadu da sahabbansa wace gari kuma bilal ta ga duniyar kuma nan aya yana ga wani wa da lauzun ma za ka tibu kakkan ga kuma bilal ya ce gobe zan mutu kuma zan gamu da masoyana ka da yawan ba da kalmar gadan a gobe ma ma ma da wa da lauzun ma za ka tibu gadan gadan shi kuma ce gadan alƙara hibba muhammadin wa hizba kamar nan a cikin sa akwai bayyana karawa a cikin sa akwai kenan an samu sai na maka mas an samu kuma sai na dinaru a shi wannan bai kore abinda Allah ya sanar da annabawa da kowane ya Allah ba wa ma ta dinan su ni ayi akin tamut kuma babu wata rai da ta san kasar da za ta mutu wannan bai kore kuma rashin tsani an gane ne ko bayan Allah da yawa Allah ya sanar da su kasar da za ta mutu ba su mutu ba amma dai kan dai gaskiyar magana dai ba wata rai da ta san kasar da za ta mutu an samu wani bawan Allah a cikin rundunar annabi Sulaiman Sulaiman yana zaune wata rana a garin Sha sai ga Azralu ya bayyana da Azralu ya bayyana sifan mutum da hakan na Azralu karara karara ido da ido ana ganin Azralu ya zo operation ana ganin shi ba a koye shi ba da Azralu ya zo ya zauna a da'irar Sulaiman sai ya zama yana kallon wani mutum tun da Azralu ya zo shi ya kwa abin da yake kallo yana ta kallon mutum ma da fatar ta yi dubanin sai mutumin sai ya tsargu da ya tsargu ta kasu ya sa jiki malam ya ce wasu ya ma yau wani irin ba kuka yi ya tun da ya zubo ni kadai ke koya wai zo kai ya su ma ta karka da mu mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa shi kuma mutumin haifaffen ƙasar hindu ne an gane kenan ko ba dan san bai ai babban kasar hindu ne da ya da zai ya kula mai gido da mun yayi wa kai sai da mai ina neman taimako na abu ɗaya guda guda guda ɗaya da kai ina so kuma kai mun da Allah sai ba nake menene ke na ga zalin nan ba ya fiye ya fiye kallo din kai zo ya zo daukar rai na ne fa kai zo ya daukar rai na ne haka magana daukar rai nan ba a so mawa ma yake so annabawa ba ba kwayi lokacin da aka yi annabi Musa ya zo magana cikin magana a zaune da ya sauka zai karɓi ran annabi Musa talla mai ma da yi malaikan ba wannan sai da ya cire mai ido dama da ya mari a garin sai da ya cire mai ido to malam Musa da wani wannan shi da ya ture mutum mai mutu ko kaza Musa muka ga alaihi a zaune ma ba ka ji matsayin irin na nan malam da manzanci in ba Musa ba waye sai mari a Zarayu. Kana da yake wani yawa. Musa marin a Zarayu ne. A Zarayu da ya ji marin. Ya ji idan ya zo iri. Ai sai fata ka kawai sai kuma ya Allah. Ya ce kai Allah a sattari ila mai ya karau da mauta. Ka tura ni zuwa ga mutumin da baya son mutuwa. ban taɓa ganin mutum da ba san mutuwa irin irin mu Allah ya ba komai an gane ta aka gyara wa zuwa idan sa kuma take aka gyara masa idan sa idan ya dawo daidai yadda yake sai Allah ya ka sake koma wajen Musa ka sake koma wajen Musa kuma sai da ya haka dawa gaban Musa ya ce Allah ya zan gaya maka daga gida ko mutuwa yanzu ko kuma yanzu ka samu ɓauna ka shafi bayan ɓaunan kowane filin gaji da hannunka ya taɓa an baka shekara ɗaya kaga in ya taɓa gashi dubu kowane gashi shekara ɗaya kaga shekara dubu ɗaya kenan ko da aka faɗa wa Musa da dankalin da ya lau jikinsa yake in nai haka na rayu shekarun adadin abin da na taba na tsinin gashin fauna me ye karshe karshen je ne ne ne kace mutuwa ne kace to inda ake ne sai zuwa isa yanzu sai sallama to sai zama zamanin da ana ganin azrayanu karara amma tun da annan musa ya marai sai ka sa labule a kanin mutane da a zarayin za ka sa labule dan ka sake samun wani majuzumi ya kuma yana cikin cin zikiri shi za a ce zai ta zai ta shi shi mai shiryawa yana gana da zikirin da ya taru da yawa ba kaga in ya kai shi ma din yana da riga irin nan Musa shi ma sai dalla sai dalla ma da yake sai haka iya sai aka sanya labule daga nan maganan ganin azra'ilu kuma to sai dai kuma in ka keta al'ada amma normal yanzu ganin azra'ilu kuma babu sai dai wanda ya zo mutuwa dai za su gamu da azra'ilu ne in mutum ya zo mutuwa lokacin mutuwan nan dai zai ga zai ga mala'ika azra'ilu iya imaninsa iya haskensa iya yanayinsa wanda kuma ya zama to ba mutumin kirki ba to tajallin da za a yi shi ba shi da kyau. dama shi a zura'in yana da riga guda biyu ne yana da farin riga yana da bakin riga lokacin da ya sa a riga fari ya da takwas mutum dari biyar su ne su wanda shi dace na shida ɗin nan a ranar ana jin nishaɗi lokacin an je za a tafi a ran waliyin Allah ran mumi ran mutumin kirki da ya tajalli cikin sifa fara mana na albishir da walwala sai a zo masa cikin farin ciki cikin murmushi mana na ce masa karka damu lallazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum malaiku ba ne magana ba da shi ba nahnu awliya'ukum amma ba in wanda Azra'ilu zai zo ya karɓi ransa ba mutumin kirki ba ne, fajiri ne, fasiki ne, mutumin banza ne, to a lokacin bakin riga yake sawa, da shi da aka ɗinsa gaba da sifar ba kyau. Su ne suwan nazi a ce garka kenan. An zo za a kirkira mutum kenan mana, za a kirkira mutum mana, girka mana. Allah kiyaye, sabir zai faru lokacin ba daɗi. da wannan mutum ya kallon mala'ika ya yi yawa sai ka dauka yawa da ina roƙo a fama ta wajen ka yace menene yace da Allah ina so ka taimake da iska yanzu yanzu nan ka dauke ta kai ne kasan Hindu dan azrar ne ya ta hararta Suleiman ce ba komai iska so dauke shi kai mishi Hindu kafin fara guda ɗaya mutum ya ya bar gaban Suleiman ya koma kafar Hindu yana jira Hindu ga azrar nan gaban shi Bayan aya da ranar ma ya riga iskan ma kaiwa. Ya riga iskan. Yana jira kawai sai da ranar. Yana jira ko sai ka zaransa sai kaiwa Allah. Ya bar gawan ga mutane a yabin da zai. Shi dai ya gaba. Ya yi gaba. Sai a zama da ya dagun Suleiman. Ita Suleiman ke na. Ka ga mamaki ne yake yi ɗazu. ni Allah bai ba da aikin karɓar mutumin nan kuma lokaci ya yi kuma Allah ya ce kan na karɓar ba ta kafar hindu kuma kai na zo na neme shi na same shi kuma a gaban ka nan a kasar shani kuma a gaban ka kuma yanzu kan yi ɗansa kuma a kafar hindu Allah ya ce karɓarsa ina ta mamaki yanzu ya ba ga mutumin a gaban ka kuma Allah ya ce ba karɓar sa nan ba ta kafar hindu ki kai wani aiki da Allah saboda shi ma ba yau bai san yadda za a yi mutum ya je kasar hindu ba bai da wannan ilimin kuma shi kuma shi ilimin karɓar rayu amma ilimin da farafin ɗaukar mutum daga nan a har ba wani gu wannan kuma wani karatu ne daban kuma ba a cikin fayil a cikin ofisin karfin ke ba fayil ne kuma a wani ofis daban ba na ofisin a zarayen ba wanda a a karatun ke fayil ɗin ke ofishin ba shi da Suleiman tsakanin sa ne kuma da Allah Allah sai process ɗin yadda za a yi shi ko wanda ne mutum ba shi ke cewa a nan Sulaimanu Allah ka sa iska ta kai hindu ita an dama sai ya sa iska ta kai dama Allah ya shi haka yana zuwa ko ta ka zarsa sufa ya suna cewa faman kanat maniyatu bi ardin falaysa yamutu fi ardin suwafa tun mutumin da ajalinsa ta zamanto a wata ƙasa ne wallahi ba zai taɓa mutuwa a wannan ƙasar haka mutum yana rayuwa a Kaduna ma ya tsufa a Kaduna amma kasar adadin sa tana Madina ne a Madina ba na manzon Allah a hakan ba ya cire tsammani ma daga zuwa aikin umra ko Saudiya amma da yake kasar tana da wallahi sai sanadi ya zo na fako sai an yi wasu an biya kuɗi wasu ya shiga jirgi Mulas ya je Madina yana zuwa Madina sai da aiko da labari wani ya rasu a shida a shekafar shi sai ta kira shi an gane ko magana mutum da nan wata rana wa zara sallama ya wuce makabartar baqi'a sai ya tarar da sabai suna gina rami na kabari da suka zo suna gina kabari da annabi ya tambaye su man kabar wannan kabarin kabarin wane ne wannan kabarin kabarin wane ne da suka ce ya rasulullahi li rajulin habashiyyin wannan kabarin kabari ne na wani mutum na dan kasar Ethiopia dan kasar Habasha a nake subhanallah saƙawul mautu mutuwa ya koro shi daga ƙasar Ethiopia ya kawo shi da ƙasarsa take a ji ƙasar Ethiopia ya zo ya rasu a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baki a za masa za masa ana ne ka ga ya ka ga ya koro shi ko daga can Ethiopia ya zo na haka karatu yake wa ma da bi zafin bi ayi ardin tamutu babu wata rai da ta san kasar ba za ta mutu Allah ne kadai ya san inda a rai za ta mutu a binne ta a wannan gwam amma rai ba ta sani ba amma wannan bai kore maganganu da yawa na malamai ba wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya kai mu gobe ba ma ki mu da sake dawa kan wannan aya din an gane kenan ko ba ma ki mu dawo da wasu abubuwa da ke faruwa wannan zamanin a yanzu nan in ma ta ka da shi kana so ka san me za a haifa ai za ka yi gani in kana so ka gani ma kuru-kuru da Allah ba za ka yi gani ba za ka iya ganin dan ma kuru-kuru uwar ta gani uban ma ya gani ka za yaro nan gashi nan ko yani a gata nan ko ba da wani wani zai za a gaya maka lokacin wanda ba za za a faɗa ma ma ka yi sa kuma ka zafin kuma daidai da yadda suka faɗa mana ko ka je ka yi ta shirin haihuwa mana aka ce abin ya zo maka wannan suka an gane to wayannan abubuwan ke faruwa wannan zamanin a wani matsayi yake abinda ko malamai an gane sukan faɗa a gobe zai faru ko na ajali ko na makamancinsa shi kuma a wani matsayi yake abinda kuma annaba da manzanni su ma sukan labarta da su su kuma a wani matsayi yake an gane kenan ko ba annabi bane ke karanta mana alqur'ani akan wayannan abubuwan ba na mafatu ligari ba mabudan gaibu ba guda biyar din nan ba amma ai abubuwa da yawa sun faru a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi kuma wanda ban mamakin ya wuce kuma tunanin dan adam gobe insha Allah na yi da lokacin sun bayan insha Allah za mu dan tsokaci kadan akan waɗannan bangarora kafin insha Allah mu ci da karatu dai akan abin da sai dangin Aisha take so ta an karanta mu akan sa ana ta fahimta cewa manzon Allah bai ga Allah a daren miraji ba shi kenan an gane kenan ko Allah ya dace da mu dan wani za mu dakata a yau sai Allah da kowa mai komai ya kai mu gobe insha Allah za mu tsora a inda muka kwana Allah ya mana jagora Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira lokacin sayyidina Rasulullah da saka iyayen da malaman da shi sannan inda zama da wasu iyayen da malaman da shi sannan a ga wasu da Rasulullah bin Rasulullah Allah ba mu jami'a ga albarka Allah ya kiyaye mu kasan mu Najeriya Allah Allah Allah Allah Allah ya wata da kai jiwa kasan mu Allah kuma ya koyi dinkin shari'a kasan mu Allah ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata mana da ubanza abin da zamu iya ba Allah ka iya mana Allah ya bukatun mu neman addu'a wajen Allah ya bukatun mu kuma da Rasulullah bayan da ake wa rama ta safara da yan tawa a wannan wata duka Allah sanya mu a cikin ku da kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu talakin da a bayan kame shi ba Allah ya ba mu kusuha da barakatu da alwar da fiyulat wanda a baya taba samun su ba Allah ya mana wannan Allah ya ba mu talakin da ba taba samun irin wannan talakin ba a cikin wannan ramadana a cikin wannan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bukatu mu gaba da yadda muke haɗuwa a nan duka Allah hada mu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اولك والخاتم لما سبق ناصر الحق الاخر هذه الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.